الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم قد رمضان شكرا تدبو إيد دريكو بأربعين biyar hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu zaura kan tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan a wannan gari na kuma akwa local government jihar gombe nigeria muna cirkin suratul ankabut kuma muna darasi na hudu wanda yau za mu tashi aya ta tara daidai da allah yake cewa wallazi na amalu wa amilu salihati la nudkhilannahum fi salihin na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات للصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau amilu as-salihat as-salihat ana nufin al'amalu salihat kyawawan ayyuka lanudkhilannahum fi salihin Allah yayi rantsuwa yace za mu shigar da su cikin zumratis salihin cikin jama'ar salihan mutane su ne annabawa da waliyan Allah ko kuma da nulkhilannahum fi salihin za mu shigar da su fi madkhalis salihin mashigar kada mutum ya zama ya rayu da mutanen banza idan har alkiyama Allah zai hada mutum da mutanen kirki to kaga ai ba bukatar sai an yi tewa mutum wa'azi akan wai ya zauna tare da mutanen kirki da wayawan yaranmu suna lalacewa ne saboda alaka da abokanan banza masu shaye-shaye barayi masu ɗauke-ɗauke mabiya mata waɗanda suke masu son zuciya ana wasa da hankalinsu da tunaninsu a sa su yi hauka su biya wasu bukatarsu su a sasi rashin hankali su rusa garinsu su ƙona garinsu su kashe ‘yan uwansu su ba ku ɓaya ku sha su tura ‘ya'yansu amerika su kuma karatu ‘yansu suna can ƙasar Kanada daga masu masters sai masu phd sun lalata muku ƙwaƙwalanku da shaye-shayen banza da ƙwayoyi da kashe-kashe da zubar da jini da ɗauke-ɗauke bayan kun gama shekarunku kun ɓata lokacinku sai waɗannan ‘ya'ya nasu su dawo kuma su zo su daɗa mulkarku kun waye gari ku ba mutanen kirki ba ba za a taɓa lissafa ku a cikin salihan bayi ba watsar da ku za a yi a zubar da ku ya zama ba a amfani da wani abu naku saboda kun yi abin da bature ke cewa expire da yaranmu matasa suna fahimta da yaranmu matasa suna ganewa da su su bari aka hada su da kwayoyi ba aka hada su da mutanen banza ba da ba su bari aka basu suna zaman banza ba shi fa yana da aikinsa samu yake yi nasa duk na kusa da shi suna cikin ni'ima da yalwa kai kuma ɗan talaka kana yawo a titi kana tsince-tsince kana ɗauke-ɗauke kana sace-sace idan siyasa ta zo a yi amfani da ranka wani ya ci kujera ya zai ci gaba da zalunci idan siyasa ta zo a yi amfani da wautarka da rashin hankalinka da rashin wayewarka sun hana ka zuwa jami'a 'ya'yansu sun tafi jami'a sun hana ka zuwa kwaleji 'ya'yansu suna manya-manyan makarantu sun baka wiwi sun baka giya sun baka taba sun kuma barka da talauci a jihunka ba komai ka rayu cikin mutanen banza kuma haka za ka tashi a kiyama cikin mutanen banza ka faɗaka ya kai matashi da kai nake ka zama mai tunani karka yadda wani ya wasa da hankalinka ya dora ka akan hanyar banza in dai bai taimake ka a duniya ba ya baka sana'a ko ya taimake ka ya sa ka noma ko ya taimake ka ya baka babban aiki a gwamnati ba to bai kamata ya maka taimakon banza na ya baka kwaya da makami ka je ka tsaya masa a akwatinsa na ƙuri'a ka kakkashe na kashewa ka sare na sara shi kuma ya zai cinye roman kai kuma kana zaune kana zaman banza ba Allah shirye da samarinmu Allah ya sa su gane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah fa idza uziya fillahi idan aka cutar da shi a cikin hanyar Allah asabahu bala'un minan nasi iftatan bala'i idan ya same shi daga mutane shikenan sai fitinu ya ce ya yi imani da Allah amma idan mutane suka jarabce shi ko ya gamu da wata masifa ko wani bala'i daga mutane ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya mayar da fitinan nan ta mutane kamar ita ce azabar Allah ai ja'ala adan nasi wa azabahum ka azabillah fil akhirah wai sai ya sanya cutar wanda mutane suke masa da azabar da mutane suke masa sai ga kamar ma ai wannan shine azabar azabar Allah a ranar lahira duk sai ya biya firgita ya biya tsorata akan azabar dan adam ya manta cewa azabar Allah ta fita dan adam walam yasbir alaihi baya iya hakuri ya mai da jarrabawar duniya kamar ita ce jarrabawar lahira fa ata annasa sai zo yana bin mutane yana tsoron mutane kama yuti illa kamar yadda yake bin Allah kamar yadda yake bin Allah kamar yadda wani yake bin Allah yana jin tsoron azabar Allah shi ma sai wayi gari saboda tsaba tsoron dan adam yana masa biyayya kamar yadda yake wa Allah biyayya haka Imam Suddi ya faɗa da Ibn Zaid ya faɗa suka ce wannan shine munafiki idza uziya fillahi raja'a an ad-din wa kafar idan aka cutar da shi ta hanyar Allah sai ya bar addini sai ya kafirci abinda ake so ko ana dakawa a turmi in dai abu na dan adam ne a nan duniya mai wucewa ne kuma duk abin da wani dan adam zai iya maka wallahi bai kai abin da Allah zai ma ba ko bai kamata ka rinka jin tsoron dan adam kamar yadda ake jin tsoron Allah ba dan bai isa ba dan bai kai ba kuma bai zai iya hana ka komai ba bai zai iya ƙara ka da komai ba idan dan adam yana son ka duk yanda yake son ka bai isa ya daga ka sama da inda Allah ya ajiye ka ba idan Allah idan kuma Allah yana son ka to duk duniya idan ba sa son ka to soyayyar Allah nan ta rinjaye ta ta kiyayyar da mutane suke maka sai Allah ya kai ka matsayin da yake so idan kuma mutane suna maka hasada suna fada da kai suna gaba da kai kuma Allah ya so ka kake kusa da Allah to duk hasada su sai dai su ta zamanto maka taki kamar yadda za a zuba masara taki ta ƙara haɓaka to suna maka hasada sai kana ta ci gaba to shi sa wani za ga hasadar da ake masa ƙara haɓakar da shi take yi ƙara ciyar da shi gaba take yi to ka riƙe Allah kawai sai ka huta wala in ja a nasrun min rabbika idan taimako ya zo daga ubangijinka fathun wa daula lil mu'minin aka samu buɗi musulmai suka kafa daula islamiyya la yaqulunna sai ka ji waɗannan munafukai suna cewa mu'minai inna kunna ma'akum yayin da suka ga an samu ƙarfi addinin musulunci ya kafu muminai sun samu fawa to a lokacin munafukai sai su dawo su ce a ai muna tare da ku alhali fa faɗan baka ne ƙarya suke munafukai ba sa tare da muminai duk inda za a cutar da addinin Allah duk inda za a cutar da musulunci duk inda za a zalunci mutanen kirki munafuki yana ciki amma yayin da ya ga nasara ta ɓangaren ku ya ga kunci ku ne a gaba to yanzu zai zo ya laɓe sai ya ce ai ina tare da kai kuma shi ɗabi'ar munafuki kenan idan baka samu nasara ba zai yaƙe ka kafin ka samu nasara zai faɗa da kai zai yi gaba da kai zai hana kansa bacci don ya karya ka amma idan ka samu nasara ka samu ci gaba ko ka samu dukiya ko ka samu mulki ko ka samu ƙarfi ko ka samu ɗaukaka to munafuki sai kuma ya ajiye makamansa na munafurci na filin sai zo ya maka da'a sai bi ka sai ce inna kunna ma'akum ai muna tare da ku lalle muna tare da ku ala aduwikum za mu taimake ku akan abokanan gaban ku ku kunna muslimina kuma mu dai musulmi ne kawai dai abin da ya sa ma dama kuka ga ba ma tare da ku a wancan lokacin kawai dai muna jin tsoron me zai biyo baya ne daga waɗancan mutane tilasta mana aka yi muka saba muku tilasta mana aka yi muka zo muke gaba da ku sai Allah ya ƙaryata su Allah ya ce awalaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin ba Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin sudur zukata kiraza sudur jam'i ne na sadr kirji kirji na talikan bayi ana nufin zuwa zukatan bayi Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin zuciyar mutane min al-imani wan nifaqi na imani da kuma munafurci abinda ake nufi Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin zuciya alimun bi zati sudur kenan Allah shine masani da abin da mutane zukatan suke kullewa yanzu wani zai zo ya zauna kusa da kai ya ta maka dariya yana yaƙi maka hakuri ya nuna maka yana ƙaunarka ashe kuma abokan abokin gabanka ne mai faɗa da kai kai a zahiri zaka ga kamar masoyinka ne amma kuma Allah ya san cewa wannan din makiyinka ne abokin gabanka ne to shi yasa menene zai magance ka daga sharrin makiya yawan addu'a jama'a yau Allah ya kama lokacin da ba lalle ka iya gane masoyinka da dariya da sakin fuska da yake maka wani wanda yake maka dariyar yake maka sakin fuska yake taimakonka a zahiri shine makiyinka shine yake daukan makami ya tsare ka kame da hankali ka gane rayuwa ka zama gidaje. kowane mutum ka karanta shi ka fahimce shi ba cewa kai kai ta tuhuma mutane ba amma ka tsaya ka nutsu ka gane mutane ka gane ɗabi'arsu ka gane waye mai son ka dan Allah waye yake tare da kai komin zafi komin sanyi komin zaƙi komin ɗaci wane ne kuma in ya sha kashi zai gude barka wane ne yau in an dawo ana zagin ka shi ma da shi za a zage ka wane ne kuma yau duk inda za a zage ka shi zai shiga cikin masu zagin ka ba ya kamata ka san wannan amma abin da yake damun mu a yau a rayuwa mun kasa ma gane suwaye masoyan mu mun kasa gane kuma suwaye makiyan mu duk wanda yake rayuwa bai gane waye masoyinsa ba bai gane waye makiyinsa ba to za a yi ta tona masa rami yana fadawa kuma duk wanda ake yawan tona masa rami yana fada wata ran in ya fada fa zai kare wallahi wata ran in ya fada sai ya kare idan an tona ka tsallake wancan gobe aka tona ka tsallake to ba mamaki jibi in sun tona maka gaba da ka kula ka mai da hankali wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah yayi wannan ne dan ya bayyana waɗanda suke masu imani wanda suka gaskata Allah da gaskiya fasabatu alal islami indal bala suka tabbata akan musulunci yayin da bala'i ya sauka a kansu wala ya'lamanna almunafiqin sannan dan Allah ya bayyana munafikai bi tarkil islami inda nuzulil bala waɗanda suke barin musulunci yayin da bala'i ya sauka gare su sai su watsar da musulunci kaga wannan sallah kaga wannan azumi kaga wannan kalmar shahada kaga wannan imani kaga wannan aikin da'awa akwai mutanen da in suka sha kashi aka shiga gumu aka shiga matsi wallahi ridda suke zubar addini wani yana yin addinin ne kawai is an opportunity dama ne ya samu kawai ba abin da zai hana shi amma in aka shiga wani yanayi wallahi barin addini yake to dama Allah yana iya kawo jarrabawa don ya ware masu imanin gaskiya da kuma masu imanin ƙarya malamai sun yi saɓani dangane da wannan saukar wannan aya wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin wasu suka ce irin su mujahid wannan aya Allah saukar da ita akan wasu mutane ne da suka yi imani amma da baka amanu bi alsinatihim ina da maimaita maka ashe dai akwai masu yin imani da baka a baka kawai imanin na baki ne yasa na ce ma ka bi hankali da mutane wani zai ta nuna maka shi mai imani ne musulmi ne amma wallahi da baki ne fa idan asabahum bala'un minan nas aw musiba fi anfusihim iftatanu idan bala'i ta same su daga mutane ko wata musiba shikenan sai su fitinu haka imamu suyuti ya kawo wannan tafsiri a cikin addurrul mansur imamu ikirma ya yi riwaya daga ibn abbas allah ya yarda da shi ya ce wannan aya ta sauka ne dangane da mutanen da mushrikai suka fitar da su zuwa badar su ne wanda allah ya saukar da ayan nan akan su innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim a cikin suratul nisa'i aya ta 97 qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إمام قتادة يأتي وانا آية تاسو كني أكم متعنان دا مشركي سكا فوريسو سكا ميرسو غرم مكة الله يأتي ناي موسى كني ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين إمام الشعبي يأتي waɗannan ayoyi guda goma na cikin suratul ankabuti min awwali surati ila hauna tun daga farkon wannan sura zuwa nan da muka tsaya yau ha yace ayoyi ne duk yan madina ne gaba daya duka a madina aka saukar da su wa baqi sura makkiya sauran suran yanzu da Allah ma zai karanta mana to daga nan ne ayoyin makka suka fara amma tun da muka fara tafsirin surar nan san zuwa nan aya goma a cikin suratul ankabut duka ayoyi ne 'yan madina wannan haka imamu shafi ya faɗa amma mun faɗa a farkon tafsirin surar zance mafi inganci da malamai suka faɗa allah musu rahama suratul ankabuti dukan ta gaba ɗaya makiya ce na marama وقال الذين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون
الله يتي وقال الذين كفروا كافري سكا فدا سكا تي اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم كبهن يرمو mu kuma za mu ɗauki nauyin dukkan laifuffukan ku da zunubanku. Imamu Mujahid ya ce kafirai ne na Makka suka faɗa dangane da waɗanda suka yi imani a cikinsu, akwai wanda suka ce sun yi imani da Muhammadu, sai sauran kafiran suke ce, ku bar addinin Muhammadu, ku zo ku biyo mu mu kuma laifin ku din zunubin ku da aka ce na kafircin ne to in an je tashin kiyama mu za mu ɗauka muku a gadon bayan mu ka ji arne da rashin hankali wai ka zo kai kafirci wai ya yadda in an je kiyama wai shi zai ɗauke maka zunubin naka gaba ɗaya imamu alkalbi da imamu mukatin suka ce ai abu sufiyan ne ya buɗe baki ya faɗi wannan magana ga waɗanda suka yi imani cikin ƙurayshawa ya ce da su ittabi'u sabilana ku zo ku bi hanyar mu ana nufin dinana wa millata aba'ina ku zo ku bi addininmu da kuma hanyar iyayenmu in ji abu sufiyan yana tallata addininsa na kafirci ina so ku gane yan uwana kullum idan muna karanta qur'ani ya zama muna ganewa halin su kafirai da ɗabi'ar kafiri ɗabi'ar kafirin jiya da yau duk ɗaya ne kullum inda arne kafiri yake shi ba gani yake kai akan bata kake sannan kuma zai yi kokari ya tallata maka addininsa ka bar naka addinin ka dawo kan nashi yana bakin ciki a ce yau wani ya yi sallah baya so har ma mutum ya buɗe baki ya ce wa wai wai ɗan uwansa wai da ya musulunta ka bar musuluncin ka zo ka ci gaba da kafircin ba dai kiyama ba ne in an je kiyamar mu za mu ɗauke maka nauyin duk azabar da Allah zai maka ka san wannan maganar mai take nufi izgili suke ai ba su yadda za a tashi kiyama ba kai ba ka yadda akwai kiyama ba eh akwai kiyama ko to ka zo mu je in an je tashin kiyama duk azabar da za a maka mu amana amma ka zo mai kafirci ana haka Abu Sufyan ya gaya wa Qurayshawa waɗanda suka yi imani suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa nahnu al-kufala bi kulli tabi'atin min Allah alaikum tusibukum duk wani bala'i duk wani abu da zai iya shafar ku daga Allah in ji Abu Sufyan mu za mu ɗauke muku nauyi kar ku damu wai haka yake faɗa daman kwakwalwar kafiri wani lokacin haka take kamar majina ne a ciki wal nahmil khatayakum za mu ɗauke muku zunubanku khatayakum ana nufin auzarakum imamul farra yace wa lafduhu lafdu amr wal nahmil khatayakum dinan umarni ne ma'anarsa wato wani sakayya ne idan taba'atum sabilana hamalna khatayakum idan har kun bi hanyar mu ta kafirci to mu kuma za mu ɗauke dukkan zunubanku aka yi tallata musu Allah ya ƙaryata su ya ce wa mahun bi hamili na min khatayahum min shai ƙarya suke yi ba za su iya ɗaukan zunubi da laifuffukan ‘yan uwansu ba ko kaɗan a kiyama don ranar kiyama wani baya iya ɗaukan laifin wani innahum lakadibuna wallahi ƙarya suke yi fi ma qalu min hamli khatayahum dangane da abin da suka faɗa na cewa za su ɗauke wa ‘yan uwansu zunubai duk wanda ya ce maka zai tsaya maka a kiyama zai maka wani abu ƙarya yake maka to kaga wannan yana nuna mana mutane ya kamata su zamanto wayayyu masu basira masu tunani kar wani ya zo ya maka walawala akan harkar lahira kada wani ya zo ya sa ka saba wa Allah ya ce wai in an je kiyama wai shi zai tsaya maka a wajen Allah karfa ka yadda wallahi ranar tashin alkiyama wallahi ba wani wanda ya isa yayi wa wani wani abu sai da yardar Allah yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni mutum zai guji dan uwansa mutum zai guji babansa zai guji matarsa zai guji dukkan wani danginsa kowa da ka sani in ka gan shi wallahi aboki ba za ka yadda ku haɗu ba to ya wani zai zo ya maka gada zare ya rena maka hankali ya ya ce ma ka zo ka aikata barna wai in an je kiyama shi zai tsaya maka haka ake samun wasu 'yan bid'a su zo su jajjan mutane akan bid'a su dora mutane akan fada ai akan bata wai su ce da su wai idan an je kiyama wai su za su cece su in an je wajen Allah mu za mu tsaya muku a wajen Allah ƙarya yake ba wani wanda ya isa ya ce maka ya ci alwashi akan lamarin Allah kaga kiyaman nan wallahi ga wuce kiyaman nan da kake ji wallahi Allahu alam da abin da zai faru to karka yadda wani ya zo ya rena maka hankali ya dora ka akan bata ya dora ka akan bid'a ya dora ka akan shirka da gargajiya ya dora ka akan tsafi ya dora ka akan tsiya da zalunci ya dora ka akan rayuwa ta rashin addini kuma wai ya ce maka wai in an je kiyama wai in dai kun rike suwa ne suwa ne to su za su tsaya mu shi yasa dan bid'a malam duk lokacin da ya samu jahilai ya fi cin kasuwa dan bid'a mai aikata bid'a kasuwarsa ta bid'a ta fi ci ya fi ciniki a cikin jahilai ɗan bid'a baya bari mabiyansa su yi karatu sai dai a ƙarar da su da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da faɗin maganganu waɗanda ba su da asali da faɗin karamomi da falala ana karatu suna mm amma ba za a koya musu addini ba sam saboda shi ɗan bid'a ai gani yake in ya koya maka addini ai kawaye idan ka riga ka gane ayoyi ka gane hadisai to ka waye ba komai za a gaya maka na shirme kwakwalwarka ta ɗauka ba amma idan aka cika kwakwalwarka da bayanin karamomi na ƙarya aka cika kwakwalwarka da maganganu na shirme aka cika maka tunaninka da wani irin abin da babu shi to komai aka ɗora ka akai ɗauka za ka yi to amma malaman sunna alhamdulillah sun shahara da koyar da mutane addini na gaskiya da ɗora mutane akan hanya ta ƙwarai a ba su alƙur'ani ingantacciyar fassara fassarar magabata na ƙwarai a haɗa musu da hadisan manzon Allah a yi musu dajiya da su a gaya musu ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce Allah ya ce kaza Allah ya annabi ya ce kaza ga hanya ku bi shikenan wannan ita ce da'awa ta ƙwarai amma duk wanda bai koya maka ilimi ba to karka tsammani yana son ka duk wanda bai koya maka ilimi ba to karka taba tsammanin zai dora ka akan shirya duk wanda ya barka cikin jahilci to yana tana da ka ne nan da wasu shekaru sai ya jibga maka bata ya dora maka bid'a ya dora maka maganganu da ba su da tushe saboda ya riga ya lalata maka rayuwarka da lokacinka baka san addini ba da haka duk shirme da tarkace da ya dora ka akai kawai doruwa za ka yi ta tafiya wannan yasa kake ga ake ta wahala da wasu yan bid'a sun kasa gane gaskiya suna ganin gaskiya ba za su iya binta ba amma ga bata nan suna dauka kaga abu na bata a zahiri amma shi suke mutuwan bin sa kaga ƙarya a fili amma ita ake goyon bayanta me ya faru saboda malaman sun karar da rayuwar mabiyansu akan wasu abubuwa wanda ba shi ne asali ba wanda ba shi ne tushe ba wanda ba shi ne gaskiya ba da haka muna kira ga 'yan uwa duk wanda yake so ya zama wayayye a addini to wallahi ya je makaranta ya je ya yi karatu kuma kai karatu na gaskiya na cin kaca na gaske kar kai na wasa duniyan nan Allah ya kawo mu lokacin da wasu mutane suna warwason imanin 'yan uwansu za a zo a yi wuf da imaninka a tafi maka da shi in suka barka cikin bata in suka barka cikin lalacewa wato to shikenan rayuwarka ta zama wato ba ta da amfani kuma ina so ku lura da wani abu guda ko duniya ku gani ko turawa kasashen su da suka ci gaba wallahi da ilimi suka ci gaba tuntunin muna bacci sun yi ta karatu suna ta kere-kere mu kuma an bar mu har yanzu muna ɗiban kashin awaki suna kera jirgin sama suna kera jirgin ƙasa suna yin waya sai dai a mana wayoyi a kawo mana daga wasu ƙasashe yan uwanmu ne mutane fa suke yi duk waɗannan kayoyi kaya na ci gaba da technology da wayewa ina so na tambaye ku ya ku samari matasa aljanu ne suke yi ko mala'iku ne suke yi suke sararwa mutane ne fa yan uwan mu fa kuma fa ba basira suka fi mu ba yanzu wanda zai zo ya kera wannan wayar wallahi bai fi mu basira ba wanda zai zo ya wannan kyamarar da take gabana wallahi bai fi mu basira ba gata ya fi mu kawai wataƙila yana da shugabanni waɗanda suka san me suke yi ni kuma da ni da kai shugabana da ni da kai barawo ne shi azzalimi ne shi kawai sata ita ce gabansa kawai ba wai kishin al'umma bane a gabansa yaushe ma yake tunani ya gina jiharsa a fara kere-kere yaushe yake wannan tunanin kwakwalwar ma a daƙile take ma baya ma wannan mafarkin baya ma wannan tunanin kwata-kwata to yaushe za mu ci gaba idan motar hawa ne sai dai a ƙero mana a kawo mu siya idan wayar amfani ne sai dai a ƙero a kawo mu siya idan wutar lantarki ne sai dai a kawo mana kayan wutar duk komai china china japan japan kaza kaza kaza wani yake ce mai yace wallahi malam idan ka je kasar china kaga ba su da addini galibin su a china ba wani musulunci sai kaɗan musulmin kaɗan ne kalil min alkalil ƙilla ne amma wallahi yanzu america kun san dai america ko wallahi america tsoron ƙasar china take yi saboda bala'in ilimin china da ke rike ranta hatta yanzu a technology a technology China ne ma take ta danne America yanzu ina so ku gane yaƙi fa an kusa a daina yaƙi na bindiga da bindiga jama'a ku ji ya ku matasa an kusa yau a rayuwa a daina yaƙin bindiga da bindiga za a fara yaƙi ne na technology yau mun waye gari komai sai an kawo mana mu ba ma iya wani abu namu duk abin da ka sa a gidanka ba a ƙasarka ake ƙera shi ba wannan takarda yau ba a yin ta a ƙasarka gilashin da ke idanka ba a yin sa a ƙasarka rigar da take wuyanka ba a ƙasarka ake ba agogon da yake hannunka ba a ƙasarka ake ba takalmin da kake sa ba a ƙasarka ake ba yan ƙananan abubuwa ma na amfani yau da gobe maganar ƙere-ƙere dai mu kan ƙasar mu ta mutu mu kurmus da wahala ka je wata ƙasa kana daga wasu kayayyaki kaga an same da in Najeriya da wahala amma muna da kokarin wutar wayar wutar lantarki kan mun dade akwai yan Najeriya tana da kyau wannan da wahala sai dai in ka je Niger ka daga wani ruwan sha kaga an ce wannan ruwan daga gari kaza aka yi duk yawanci abuwa ba mu muke yi ba to sai yaushe ina bokon namu ina wayewan mu to abin da yake faruwa shine wannan yana ɗaya daga cikin illar mummunan shugabanci ku yi haƙuri mu matasa ne dole mu jawo hankalin ƴan uwanmu matasa in ba ku waye ba billahi azimu ƙasar nan haka za su yi ta binne mu har mu mutu su daɗa binne mu a rami sai dai mu ta ganin ci gaba a wani wuri duk wani abu da ka sani na ɗaukaka na ci gaba mu a baya ne yanzu bari buga muku misali ko yan jihar Gombe ne ai wannan jihar ta Gombe tana daga cikin jihohin da tafi ko ina producing tumatir da tattasai da albasa da attarugu a arewa a Najeriya amma kamfanin yin gwangwanin tumatir kamfanin yin gwangwanin tattasai kamfanin yin kaza yin kaza da Allah guda nawa muke da shi a wannan jihar ko an yi shi tun muna yara akwai ɗaya shi ma an kulle shi ba za su bari yayi ba ai ba za su bari yayi ba duk wani tumatir mai kyau da za a yi anan sai dai a loda shi a tirela a kai shi can idan an kai su suna da kisha ba mamaki na jaura tukur ne ko na cilo ne aka kai shi ya je dawo wallahi wallahi malam su waɗancan wurin ba su da tumatirin ba su da noman ƙasar tumatirin Allah ya kwashe musu bai ba su albarkar ƙasa ba ba su da shi amma mufa yanzu duba noman auduga da ake wani na je wata ƙasa a afirka kamfanin wani zare ne sai na ce wannan zaren ni na ga ana ta amfani da shi a Najeriya yace ya sama da shekara talatin. wannan zaren ai daga nan muke yin sa mu maida muku shi can sai na ce da shi to da me ake zaren nan yace da auduga yace sai na ce "Ha, to ita audugar daga ina kake samo ta yace mafi rinjayen audugar da nake buga zaren nan a wannan kamfanin majoritin audugar nan duk daga Najeriya take daga arewa yace ai ku wahala kuke kawai in kuka noma ba kuma san me ake da auduga ba mu muke turo miliyoyin kuɗi a sai mana su araha sai a matse su a yi packaging sai a ɗora mana a jirgin ruwa sai a kawo mana sai mu ɗauka sai mu sarrafa sai mu muku zare sai mu sa a kwali sai a yi oda sai a kai muku sai ku je ku yi ta bin layi kuna sayan zaren da kuke ɗinka rigunan ku da zaren da kuke kulunan ku mai kamfanin nan yana nan ko ko ko sati biyu bai wuce ba ina tare da shi yace ku farka ku yan Najeriya baccin ku yayi yawa yanzu duban nono madara ba akwai gonganin madara ba ba akwai yogurt ba akwai ba akwai ba akwai ba jihar Gombe tana daga cikin Gombe Adamawa tana daga cikin jihohin da suka fi ko ina tarin shanu da ake producing nono amma don Allah gidan yogurt mai kyau gidan nono mai kyau na gwangwani ko na kwali ko na kaza a tsakanin jihar Gombe da jihar Adamawa kamfani nawa muke da shi wannan shanun da muke da shi a cikin daji da ruwan da muke da shi a cikin daji da shanun da muke da shi sama da shekara barkace kun san cewa da yawa daga cikin nonon shanunmu ma a banza yake tafiya fulanin ma ba sa iya tatsansa su kawo shi a sha a cikin gari wai har yanzu fa har yanzu fa rashin wayewai matakai ga muna jiran ba fulatani ya je ya tatsi nonon saniya da hannu ba fulatana ta ɗoro a ƙwarya muna jira sai bayan ƙarfe goma sha ɗaya azar ta kawo mana mu bulaye mu je mu sayi nono duk da duniya an gama ci gaba yanzu a shaguna ake sayan nono a kwangwani ake sayan nono a kwali ake sayan nono a kaza yanzu ina basirar masu kuɗinmu me yasa ba za a rinka yin gidajen gona a yi noman shanun sannan a kawo na'urori na zamani da za a rinka tatsan nonon a fitar da man da ke ciki a zuba nonon a kwali a buga shi mu kai china mu kai niger mu kai ghana mu kai kamaru mu kai mu kai mu kai mu kai akwai wani wanda yake zai ya isa ya ce nono nonon shanunmu ba zai shahu ba ba ni da ku yanzu nan idan za mu sha nonon madara ba madarar shanu haka ba muke zuwa a ɗan roba ɗan gora haka sai a je a zuba mana madarar shanu madarar shanu tana daga cikin madarar da tafi kowace madara tsada da daraja a duniya jari ne shi kansa kamfaninsa idan ka buɗe kayan arziki har kiyama ta tashi amma yau ba mu da inda za mu sarrafa madarar shanu ba mu da shi idan 'yan siyasa mu sun hau kujerunsu na siyasa tunaninsu daban karɓan shawara ma ba sa yi in an yi bayani sai su ga kamar in su ake yi ba san ba kuma kauna ce take sa ake irin wannan bayanai shi sa ake so idan za ku zaɓi mutum ɗan siyasa ku tura shi wayayye mai basira mai ilimin zamani mai hangen nesa mai ciyar da ƙasa gaba mai ɗaukakar da matasa ba wai su rinka zaman banza ba idan da za mu rinka yin wannan wallahi da ƙasanmu za mu ci gaba ina so ku gane wani abu guda ko bautar Allah da kake gani za ka yi wa Allah bauta akwai buƙatar ka gyara duniyar taka ko Allah cewa ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ina wannan bayani ina wannan karatu ne saboda ƴan ƙananan yaran nan samari matasa da suke gabana ko Allah zai taimake ni ku zuciya ku samarwa da ƙasar ku yanci ku zama wayayyun masu kuɗi wanda kuka ci gaba na je ƙasar Neja kamar yadda kwanaki za su gani a fili wani gidan gona wani mai yogurt aka kami yogurt din nan na sha na ji yogurt din nan ko na saudiya da nake sha wallahi tallahi bai kai shi kyau da daɗi ba na duba na ɗaga na ga an sa Neja an faɗi sunan kamfanin nan da adireshin wa'azi na je Neja na ce wallahi ce an kai ni gidan gonan nan na je na ga shanu yace malam wallahi a hankali na fara da saniya biyu uku hudu biyar ina yin namu ina ɗaukowa ina sayowa a ƙasar waje ina haɗawa ina gyarawa yau gashi nan na ɗauko ciyawar mu ta ƙasar nan shanun nan suke ci shanun brazil shanun kaza shanun kaza yace wallahi malam kaga a gidan nan wannan madarar ta ba in har a saudiya ana sai da ita duk manyan ƙasashen nan idan ka je manyan manyan shaguna zaka ga wannan madarar saboda yace kaga malam turawa na ɗauko daga turai na ɗauko su na kama musu hotel nake biyan su kuma duk ina ce riba su gyara min nono na na kawo injina suke a nan ake sarrafa min komai sai dai kai da har kamfanin na gani mutum ne shi shi kadai amma wallahi ce mi yayi malam nayi nayi gwamnatin tarayya ta sa min agaji ta tallafa min in haɓaka kamfanin nan in yi shi wurare a Najeriya da yawa yace har yanzu ban samu taimako ba an banne da iya jari na kaga ba support ba taimako kenan to yaya za a mu ci gaba wanda yau a ƙasar China matar gida cikin matar aure ko matar da take cikin gida ita take yin fitila fitila ta haskawa mace a gida ita take yi yara ƙanana 'yan firamare suna ƙera ƙananan abubuwa a China motoci China wayoyi China microphones China kamarori China komi China wani ya ce min yanzu wannan dare fa zanna buka rafa akwai yar China ita ma sun turo sun ga yaya ake yin ta a Maiduguri sun saci yanda ake yanzu haka suna buga ta sai ka je kasuwa ka je ka sai yar China a China ana yin dara ai ana yin zanna buka jama'a ya ku samari matasa idan muna so mu kori talauci a cikin al'ummarmu kun ga sana'a kun ga aikace aikace kun ga ƙere-ƙere to yana daga cikin abin da yake ciyar da al'umma gaba kuma mutane ba za su yi zaman banza ba ba za su sa ido akan kudaden gwamnati da kudaden 'yan siyasa ba to garin Allah ya waye kowa ya tafi aikin kamfani kowa yana da abin da zai ci da abin da zai sha ana ta ƙere-ƙere baƙi suna shigowa gari ana loda motoci da kaya to waye zai tsaya yana bin wani albashi dubu talatin dubu arba'in gwamnati ta huta talaka shi ma ya huta to sun kashe mu gaba daya ba masana'antu ba sana'a ba ba wato ba taimako in an ba da kudin a taimaka wani mutum ɗaya sai ya tsuguna akan kudin ya cinye su ya je gida ya siya amerika ya je ingila ya sai gida ya je sierra leone ya sai gida ya je kaza ya sai gida ba su da aiki attajiranmu da 'yan siyasanmu da suka saci kudin gwamnati irin su je kasashen waje suna sayan gidaje kuma su kare su zo su jarrabe mu anan su mutu mana anan maimakon ya je ingila ya mutu a can ina gidanka na ingila ina gidanka na amerika ina gidanka na dubai ina gidanka na kaza ya ɗebi maƙudan kuɗi ya je ya zuba daloli ya sai gidaje ya rufe gidajen suna ta yana yana biyan ƙasar da ya sai gidan kudin harajin da ya isa ya ciyar da ƙauye guda a jiharsa haka suke mutuwa a banza wani ma wallahi azimu idan ya mutu ba a masan gidajen da ya mallaka a ƙasashen waje ba yaya za a yi ɗan arewa ya farka yaya za a yi ɗan arewa ya gane yaya za a yi mu fita daga wannan bakin talauci da bala'i da muke ciki babu gidajen zama masu kyau babu kamfanoni ba makarantu ba asibitocin kwarai babu kaza ga kuma dukiya a cikin ƙasa Allah ya hore mana amma kwakwale da basiran juya kuɗin da ciyar da ƙasar gaba da zuciyar ɗaukaka ƙasar mu babu hanyoyi sun mutu duk ƙasar nan yawanci ba hanya babu ai ta hadari ana mutuwa a banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku samari matasa kada ku bari a yaudare ku ko a addini kada ku bari a yaudare ku ko a duniya kowa ya tashi daga baccin da yake yi ku miƙe ku yi sana'a ku yi aiki duk wanda ya samu dama ya shiga siyasa a cikin ku ya samu kujera don Allah ya yi abin da zai haɓaka sana'a ya haɓaka ci gaba a cikin al'umma da wannan ne ba za a manta da ayyukan alkhairin da kuka yi ta yi ba amma akwai abun ciwo ina irin juice juice da ake sa kaga juice ko ba akwai juice irin na roba roba dan kanana da ake sha ko ana biki ko ana azumi ba to na ba ku a samun gobe duk wani juice juice dai da aka sani dan lemon zaki haka na kwali duk wanda ya daga zai sha shi idan ka duba ka duba gindin ka ga ina aka yi shi wallahi tallahi da wahala kan an yi shi a Kano ko a Kaduna ko a Jigawa wallahi wai lalacewar mu fata kai duk arewan nan gaba ɗaya an yi lokacin da daidai da kwai fa da muke toyawa a gida kwai kwai na kazan bature muna fajira sai an kawo mana daga kudu tireloli sai ɗan ɗauko mana daga kudu yanzu duba uban dajin da muke da shi mu dajin ma ya mana yawa har 'yan ta'adda sun shiga ma sun kame dajin gaba ɗaya babu yanzu da Allah ba mu da dajin da za mu noma kaji masarar da muke nomawa fa a gidajenmu masarar da muke nomawa a jihohinmu kun san wannan masarar ita ake ɗiba ake ɗorawa a tireloli ba gashi a can ake loda su ba in an loda daga nan ɗin nan kan tudun nan wala ba ta tsaya ba sai lagos sai ibadan sai kaza zuwa ake a murje ta a da ita abincin kaji idan kajinsu sun ci sun ƙoshi to sai a daɗa ɗauko muku kajin kuma sai a kawo muku sai ku siya sai a rinka kafe muku su a tuku ba kuna siyan su dubu sha biyu dubu sha wani alarma ka yi min haƙuri yau ɗin nan a cike nake wallahi in ka lura karatun nan da zafi zafi na ɗauko shi Allah ya sani ina so samarinmu matasa su koyi sana'a saboda abin da nake hangowa a ƙasar nan idan ba mu koya wa samarinmu matasa sana'a ba kuma in 'yan siyasanmu ba su farga suka gane muhimmancin inganta ƙasa ta hanyar buɗe masana'antu ba to talaucin nan haka zai ta kashe mu gaba ɗaya ma in ba su abu wata ran a zo a mamaye ƙasar ma wani kawai wata ƙasa ta zo ta riƙe mu gaba ɗaya ta ce ta fi ƙarfin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaryata su yace wa mahum bihamilihim bihamilina min khatayahum min shay'in innahum lakadibun wa la yahmilunna athqalahum wa asqalan ma asqalihim kafirai kenan Allah ya ce wallahi za su dauki nauyin zunuban su auzara amalihim zunuban ayyukan da suka aikata Allah ce amiluha bi anfusihim wa asqalan ma asqalihim sannan kuma da zunuban waɗanda suka batar da su mana auzara man adallu wa saddu an sabilillahi ma auzarihim da su zunubin su nasu da zunubin wanda suka batar duka a gadon bayansu Allah sai ya ɗora musu ba wai su ne za su ɗauki zunubin wani ba kamar yadda Allah ya ce liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin haka Allah tabaaraka ta'ala ya ce wala yus'aluna yawmal qiyamati kuma wallahi sai an tambaye su ranar tashi alƙiyama amma kanu yaftarun dangane da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya kuma za mu tambaya ne tambaya ta wulakantarwa tambaya ta tuzartarwa tambaya ta kunyatarwa akan abin da suka aikata ba daidai ba mu je mu je mu je kai sauri ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة haka haka haka فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون mu je mu je فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية na'am وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون na'am إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون to abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah ka da ai ban sallame ka ba ya zaka tafi kai matsala ta da kai kenan abinda muka faɗa dai dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana Allah ya sa mu cika da imani wai dala ana son tambaya arama kan ko ya ƙara amarya ne a ku gaya min gaskiya to ni na ga karatun nan wallahi lokacin ba mu gama ba sai ga puti ya tashi wani lokacin kuma sai na gama har da tambayoyi yana gefe aha to Allah ya kiyaye je ka in ka je ka gaishe ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu